mala ce alhadisul khamisu wal ishrun hadisi na ashirin da biyar hadisi na ashirin da biyar ya zal uzunain ya kai mai kunnuwa biyu an gane ko wannan manzo Allah ya ce ma Anas shine a nan kasa sai manzo Allah ya ce kana mazahahu manzo Allah ya kasance yayi ma Anas me ake ce masa almizah shine kaman zolaya zolaya shine ake ce ma almizah kenan ya zolaye sa ne mazhan la yadkhuluhu alkadhib zolaya wadda babu ƙarya a ciki wata zid da wuce gona da iri ƙara abin da mutum baya da shi wa kullu insanin lahu udhnani yace domin kowanne mutum yana da yana da kunne guda biyu abinda wannan hadisi ke nuna muna zolaya ta halatta amma sai dai a yi ta da gaskiya ba da ƙarya ba shi malamai suke ce ma almizahu bil batil kenan zolaya da ƙarya ka zolayi mutum amma da gaskiya a cikin zolayar an gane da kyau ko shine ai ya manzo Allah wata nake ce musu kada ku yawaita yawan zolaya sai suka ce manzo Allah innaka tumazihuna ai kai ma kana zolayar mu sai ce walakin ni la aqulu illa haqqan amma ni duk zolayar da zan yi ina faɗin gaskiya ne ba na ƙarya a cikin zolaya wannan shine kiran wannan yana na musulunci kenan bai hana zolaya ba matukar dai ba za a ba za ta kai ga ƙarya ba ko kuma ba za ta kai ga izgili ba da raina mutane mali yace alhadisu as-sadisu wal 20 hadisi na 26 annadamu taubatun annadamu taubatun shi yin nadama tuba ne yin nadama tuba ne annadamu taubatun wannan asali na ɗaya daga cikin sharuɗa na mi na tuba mai ahalar ya ce an nadamu alama fata yin nadamar abun da ya wuce kenan yin nadama wani yanki ne na tuba ba ya zama tuba gaba ɗai sai in ka bari domin shi ba a cewa mutum ya tuba sai in ya bar abun jayi an nadamu taubatun yin nadama tuba ne sai mala ya ce alhadisu asabi'u wal ishirun hadisi na ashirin da bakwai al'usharatu sharrun al'usharatu sharrun girman kai sharri ne an gane ko shine al'usharatu shine mala ya ce bi dammil hamza idan aka yi ma damma hamza u fashinun mu'jama da shinun mai ɗigo hiyal batru au ashadduhu shine raina mutane ko abin da yi wannan tsanani yace wa fassarahu abu muawiya ɗaya daga cikin malumai da ake ma abu muawiya ya fassara sa bil abasi da cewa shine yawan wasar banza sharri ne kenan a takaice dai girman kai sharri ne ya zo a hadisi manzo Allah yake cewa girman kai shine batrul haqqi wa gamtun nas shine a kin gaskiya da kuma raina mutane shine ma'anan girman kai girman kai ɗabi'a siffa ce ta Allah shi yasa manzo Allah yake cewa Allah yana cewa al-kibriya'u izari shi me yake da suna girman kai me yake da suna me ake zani na ne yawwa wal izzu rida'i shi kuma jiji da kai a lagena ne faman na za'anihi qazaftuhu fin nar duk wanda ya jayaya da ni akan wannan sifofin to zan jefa su a cikin wuta mana mutum ya siffanta da girman kai mai ke da suna siffa ce wadda take ta sharri kuma siffa ce ta shaidan farkon wanda ya fara girman kai shine wa shine shaidan shi yasa malamai suke cewa daga cikin laihi na farko da aka fara yi ma Allah shine girman kai shi yasa Allah ya tsani wannan siffar domin shaidan me yace ma Allah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin na hisa daraja ya zaka ce in masa sujada ni da wuta aka halice ni shi kuma da da ƙasa aka halice shi ni nake cewa shi kuma shaidan ya manta da ƙasa da wuta wake kashe wani ƙasa ke kashe wuta akwai wutar da koruwa ba su kashe ta sai ne sai ƙasa to wannan shi ne jayyid kenan al'usharatu sharru girman kai sharri ne alhadisu الثامن والعشرون حديثنا الشرين da takwas iyaya wal furaja kashedina da inga alfuraj alfuraj shine hanyoyi da ake bari tsakanin sahu shine alfuraj ma'ana kaman kashedun ku kada inga an bar an bar hanyoyi an gane ko an bar hanyoyi a cikin sahu a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wurin da kuke bari na hanyoyi ina ganin shedan yana yana kai da kawo a cikin wannan akwai shaidan da ake ce ma khinzab wanda shi aikin sa kenan in ka fara sallah iblis ya wakilta sa ya zo ya mi ya sa maka waswasi to wannan hanyoyin da ake bari yana shiga a tsakani wannan da hadisi abin da yake karantar da mu shine daidaita sahu daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah baya lalata sallah amma sai dai yana rage mata daraja a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa kuma daga cikin hatsarin rishin daidaita sahu shine hatsarinsa yana meke suna yana bayyana tun anan duniya kamin a lahira tun anan duniya shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya raba tsakanin huskokinku ma'ana ya sa ƙeya a tsakaninku so da yawa za ka gani idan kuna a cikin sahu kana so ka matse kahorka da wanga sai yana shayewa da Allah me za ka ji nike cewa za ka ji kaman ka nausa masa kulle tun nan za ka gane da cewa lalle rishin daidaita sahu akwai me akwai hatsari a ciki rishin daidaita sahu yana yana yana sabbaba rishin jituwa tsakanin musulmai wannan shine kenan iyaya wal furaja al hadisu التاسع والعشرون حديثنا عشرين دترى المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن wanda aka nemi shawararsa to an ba sa amana an gane ku amintacce ne kina an ba shi amana kada ya zo ya bayyana wannan abin da aka neme shi aka neme shawara ko kuma an ba shi amana ta ya bayyana abin da aka neme ta shawara mutum ne ya zo yana so ya auri wata makwabciyarku yarinya ya tambayi ka ya ne me sha me ra'ayinka game da yarinya kaza to shawara ce ne me ka anta aminun kenan kai amintacce ne dole ka gaya masa gaskiya kuma kada ka zo kai ta faɗa mutane ai wani har shawara ya zo neme na akan yana so ya auri kaza in kai haka ka me ke da suna ka tona asiri sai idan abun da kai a tsammanin ka ka gaye sa ne don saboda ka yaba sa ba wai don saboda ka aibanta sa ba shi wannan babu lahi a cikinsa almustasharu mu'tamanun wanda aka nemi shawara to an ba sa amana ne kenan kada ya ci amana alhadisu al-thalathun hadisi na talatin almunta'ilu rakibun almunta'ilu rakibun wanda yake sanye da anni'al takalmi to kawar wanda yake akan abun hawa ne a larabci akwai banci tsakanin anna'alu da alhiza anna'alu su ne duk takalmin da ƙasa ke gare su ba su rihe sama an gane ko kamar 'yan samfa a wajenmu masu hanci to duk takalmin da suna rihe sama kubuttai kenan ko su ake cima alhiza da larabci to manzo ce duk wanda yake da takalmi to kamar yana akan abun hawa ne wannan yana iya zakuwa min babil ma'arid akwai abin da ake ce ma al-ma'arid shine kamar kalima ce wadda take da ma'ana guda biyu sai ka shiga a cikin alharaj a cikin wani kunci baka so ka faɗi gaskiya ta kamammai to sai ka kawo wannan kalimar an gane ko kawar misali ka zo ziyara gidan wani alaji ga alamu zai ba kuɗin taksi ne sai ya tambaye ka yau me yake da suna da abun hawa ka zo zai ka ce masa eh an gane ko kai kuma a cikin kai me kake nihi takalmi dan manzo Allah ya ce almunta'ilu rakibun dan ya baka na isansi kada ya ce tunda ƙasa ka zo aka iya koma ƙasa ba sai ya baka na ba sai ya baka na isansi ba kamar yadda aka yi ɗaya daga cikin magabata namanta wani malami ne akwai ɗaya daga cikin khalifofi da yake son zama da shi namanta sunan ɗaya daga cikin magabatan nan namanta al'imamu shafi'i ne ko wanne ne khalifa ya kira khalifan yana son zama tare da shi don saboda hikimarsa da abin da ya kama da haka shi kun baya son zama a fadar sarki sai sanya a kira wusa sai ya zo da yasu ya ce yasa baka baka zuwa ka zan zama tare da mu ana ta dai hira ya gaji da zama sai ce ma khalifa yana so ya tai sai ce a ai bu su kare bai sai ce a ya ce za ka komowa to in ka ta ya ce e zan komowa ya ce to ba matsala bismillah sai ya tahi da ya tahi ga takalminsa sai ya wuce ya tahi gaba sai da ya tahi can gaba ya je karshen kofa karshen fada sai ya komo ya sa takalminsa sai ya tahi sarki na ta jiran malam ya komo bai komo ba sai gobe ce malam ya mini karya ya ce zai komo bai komo ba an gane ko sai sai aika ashe a ce masa ba ya ce zai komo bai kuma bai komo ba sai ce a ai ya komo ya ce ya komo to ai ban ganshi ba ya ce to lalle ya komo ya ce a tambayi ba fare da yake tsaron kofa an gane ko aka zo aka tambayi malam ya komo shi ya ce eh ya komo ya koma kuma me yake nihi da ya tahi ya komo ya ɗauki takalminsa kuma ya tahiya dai to wannan shi ake cewa al-ma'arid shine shi malamai suke cewa wa inna fil ma'arid lamanduhatun anil kadib a cikin al-ma'arid akwai halaccin mutun yayi ƙarya wanda take ƙarya ba ta zahiri ba kenan shine ma'ana al-munta'ilu rakibun wanda yake da takalmi sai ke sanye da takalmi mai kawan ka wanda yake kan abun hawa ne inda abun hawa zai kai ka takalminka suna iya simi suna iya su kai ka wannan shine ma'anan almunta'ilu rakibun wannan shi yana daga cikin amsalul hadis ma'ana karin magana da yazo a cikin hadisi sai alhadisu ina ji mun yi hudu ko ba a maimaita su ba to al-usharatu sharrun iyaya wal furaja iyaya wal furaja na'am aha نعم المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن المنتعل راكب المنتعل راكب نعم أها المستشار مؤتمن أها المنتعل راكب جيد سيمزو الحديث الحادي والثلاثون حديثي نا ثلاثين دقيقة annaru jubarun annaru jubarun wuta ba ta da diya abinda ake nihi a wannan shine idan mutum ya kunna wuta a inda ya dace a kunna ta idan wani ya fada a cikin wannan wutar har ya mutu ko ya jimu ba zai biya diya ba shine idan ka lura a nan ƙasa male ce ma'anahu annaman istauqada naran ma'anan shi ne duk wanda ya kunna wuta mimma ya juzo lahu daga cikin abin da ya halatta ko wurin da ya halatta ya kunna wutar fata'addat sai ta wuce gona da iri hatta atlafat shay'an har sai da ta halaka wani abu fala damana alaihi to babu lamuni babu diya babu biya a kansa wannan hadisin ya zo a wasu kuma lafuzza na albi'ru jubarun rijiya ita ma ba ta da diya ka gina rijiya wani ya fada a ciki ba za ka biya diya ba da kuma wani hadisin da kuma wani lafazi al'ajama'u jubarun dabbobi su ma ba su da diya kana da dabba ta halaka wani to baka da diya sai dai idan mutum ya yi ya wuce gona da iri a wajen sakin dabbobin ko kuma ya san masu cutarwa ne shi yasa manzo Allah ya sa ka'ida wadda da a ce ana binta da abin da ake samu na hada tsakanin makiyaya da manoma da da ya rage shine ka'ida da manzo Allah ya sa shine ku masu gona ku kiyaye gonar ku da rana ku kun masu dabbobi ku kiyaye dabbobin ku da dare kenan lokacin da su masu gona babu sunan sai aka ce to ku ku kame dabbobinku lokacin da masu gona sunan sai aka ce su tsare dabbobinsu wannan shine asali adalci na musulunci don a ba masu bisashe damar su yi kiwo da rana lokacin da masu gonaki suna nan su kuma lokacin da babu sunan sai a ba su dama su kula da mekir suna da dabbobinsu kada su shiga kinan da a ce ana shari'a musulunci da rana idan dabbobi suka shiga a gonarka ba tare da shi makiyayin ba an san ta'addanci ne shi ya su ya kai su to idan aka zo babu babu biyan da zai yi domin baka tsare gonarka ba amma da daddare suka shiga to da wannan lokacin koya ne aka yi ko da ya yi sakaci ne ko ba sakaci sai ya biya wannan shi ne kiran dangane da abin da shahi halaka dabbobi da kuma su su halaka akwai ka'idodi guda biyu na fikihu suke cewa man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu anhu lam yadmanhu duk wanda ya halaka wani abu dan ya tare cutawarsa gare sa ba zai biya sa ba bil misali tadhil maqal kana tahiya sai wata saniya ta yo cikinka za ta tunne ka kana rike da sanda sai ka buga mata da shi ka buga mata wannan sandar ga amadun kunnai an sa amadun kunnai ko to ka a zo dai akwai tsohon wasu amadu jayid sai ka buga mata shi ga amadun kunnai kun san wuri ne wanda mai hatsari ko dabba aka buga tana iya jaki misali aka bige shi hirgicewa yake to ana yin daidai ya faɗi ya mutu to kana buga mata sai ta faɗi ta mutu an gane ko a wannan lokacin ba za ka biya ba li'annaka atlaftaha litudfi adraraha anka dan ka kashe ta ne dan mi dan ka kare cutarwarta daga gare ka an gane da kyau ko wannan shine kenan aha to kishiyar ka'idar shine man atlafa shay'an a liyudfi adararahu bihi damana man atlafa shay'an liyudfi adararahu bihi damana duk wanda ya halaka wani abu dan ya kare wata cutarwa da wannan abun to sai ya biya sa bil misali tadhil maqal wani mai mutu ne ya biyo ka da gudu an gane ko sai ka ga wata saniya tana tsaye sai ka zo ka laɓe bayan saniyar nan yana zakuwa sai ya kwashe saniyar saniyar ta mutu yanzu waye jawo aka halaka wannan saniyar sai ka biya ta an gane ko domin yanzu ba dan ka kare cutarwarta da gare ka bane dan ka kare cutarwarka da ita ne an gane ko shine ka'idar man atlafa shay'an liyudfi adrarahu anhu damana wa man atlafa shay'an liyudfi adrarahu bihi damana wancan lam yadman wannan damana insha Allah Allah nuna mana wani karo eh me yake da suna eh Allah ya nuna mana wani karo mun kawo ziyara za mu kokari mu sa alqawaidul fiqhiyya alqawaidul fiqhiyya yana da muhimmanci sosai ka'idodi ne wanda in ka san su zaka ga hukumce hukumcen shari'a sun zo maka a takaice domin su ka'idodi kaman kaman kiluluwa ne da suke banye maka me yake da suna ilimin addini na kowane fanni akwai alkawa'idul fiqhiyya akwai alkawa'idul usuliyya wannan shine kenan insha Allah wani karo zamu zamu zamu taba su zamu ga masallai da yawa na yanda za su takaita mana hukumce hukumce a cikin lokaci kadan annaru jubarun ko jayyid an gane wannan ko na gaba alhadisu as-salis wal 20 isrif basaraka ka kawar da ganinka ma aglaha min kalima wannan shi ma waccan ita ce a bikiyar waccan wa zai ga mime nake nihi ihfaz lisanak to a bikiyar ta a wajen fa'ida shine isrif basarak an gane ko wannan asalin shi ya zo ne a cikin wannan hadisin jarir ne amma akwai riwayar da ya zo a cikin hadisin ali ne an gane da kyau ko ya tambayi manzan Allah game da nazarul fuja'a shine kallo na bazata ma'ana kana waiwaya misali sai ka ga wata wata mace ga ta nan masha Allah an gane ko cikin matsatsin kaya da abin da ya kama da haka shi nazarul fuja'a yana ka kalla ba cikin kaso ba aka tambayi manzan Allah game da wannan sai ce isrif basarak idan ka ga wannan to shikenan ka kawar da kai ka kalla haka isrif basarak kada ka kalla sai ka um kai masha Allah shine ma'anar wannan isrif basarak shine sai kuma manzo Allah ya ce masa ya ali la tutbi'u an-nazrata an-nazara fa inna ma lakal ula wa laysat lakal akhirah ta farko ita an yahi maka ita amma ta biyu ha to kaso ne ka kalla far accident kai ban gani da ke bai hora hora ce ko baka to shikenan ta biyun kana da zunubi ta farko baka da laihi shine ma'ana isrif basarak me yake da suna al-imamu shauki yake cewa an-nazaru ko malamai suke cewa an-nazaru baridu zina shi kallo shine rezo wanda yake kaftan zina domin shine shine kalma ta al-imamu shauki yake cewa nazaratun fabtisamatun fasalamun famau'idun faliqa'un ya ce kamin a yi zina abu ku ke faruwa na farko shi ne kallo sai murmushi ta birge shi ko sai sallama sai ɗaukar randevu sai haɗuwa da mi aka fara da kallo an gane da kyau ko kallo fitina ce mai girma mai yake da suna na taɓa karanta wani wata kissa da al'imam ibn al-qayyim ya bada ta wani mutunan kirki a cikin mai ke suna atta'ibun wani mutumin kirki ne yana da makwabci shi mutumin kirkin yana daga cikin ubad zuhad masu yawan ibada to kullum in zai taya masallaci akwai makwabcinsa shi kuma gidansa ana kiɗin garaya an gane ko ma'ana ana kiɗin wannan da, da ake na 'yan mata mace ta zo tana rawa ana kiɗa ganga mutane suna zuwa suna kallo aikinsa kenan to wataran duk in ya biya dai yana yana la'anta kai Allah ya tsine musu albarka ku zo ku ta hana mutane kaza yana ta abun to kullun yana saurare wataran sai biyu ce kai ni ya kamata in dan leka in gani an gane ko shi dan ya jasa sai ya rega yana regowa ko sai ga mai gida sun yi ido hudu yace marab marab a shigo shigo shigo yace musu shigo shigo shigo sai ce to ba matsala sai ya shigo sai ya zamna sai ya kalli yarinyar wadda take rawa yana kallanta yanzu abu biyu fitina biyu suka haɗu shine fitina ta kallo da fitina ta mi ta saurare ga kuma fitina ta mi ta kiɗa an gane ko domin mai ke da suna malamai suke cewa shi kiɗa kawan maye ne lokacin da mutum yake jinsa to zai kamu da maye na sha'awa shi kewa kaɗe-kaɗe yana ƙara sha'awa shi yasa lokacin da kaɗe-kaɗe suka yawaita a cikin al'umma sai aka samu yawaitar mi zinace-zinace da Allah baka ji in ana wani wata music tana tashi zaka ji da cikin kake mutuwa to wannan shine ke jikin shi ya mutu yana kallon ta yana saurare a wannan lokacin sai yarinyar ta ce masa da mu dan zamna ko to ba matsala suka zamna suna hira da mu shiga ɗaki ko an gane ko ba matsala duka shedan ya zayyana masa aka shiga har ya ɗebe kayansa za su yi abin da za a yi kawai sai washe da kuka ita ce masa lahiya babu wanda yake ganin mu in kana ahadun la yarana fa inna allaha yarana in kowa bai ganin mu to Allah yana ganin mu a wannan lokacin ya taso ya hutu al-imam ibn al ya yace babban abin da zamu lura da shi shine yace yace kallo fitinar kallo da a ce bai ganta ba saurari ne kawai yake ta shi ta za a kai ga haka ba za amma ko da ya kalla to shikenan sai aka samu baridu azina Allah ya kare shi ma dai kallo yana ɗaya daga cikin abin da ya dace a ce mun lura da shi shine wani ɗaya daga cikin magabata ya zamna a cikin me ke da suna ya zo ziyara a wata fada sai ya zamna sai ya ba hanya baya ana ta hira ana ta hira har aka kare hirar ya tashi zai tahiya bai waiwaya ba sai ɗaya daga cikin masu fada ya ce wani lahiya tun da ka zamna ni ban ga ka waiwaya ba ya ce su wannan idanun allah ya halitta mana su ne don wani abu don mu yi ibada da su idan muka sanya su ba a hanyar wannan ibadar ba to allah zai tambaye mu a kansu inna sama wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula wannan shine kenan allah ya kare mu musamman wannan zamanin na intanet da ko baka so kallo ba sai an saka dole ka kalla Allah ya kare mu na gaba mala yace a'linun nikaha ku yi shelar aure ku yi shelar aure me ma'anan ku yi shelar aure shi ne ma da fasara ce arada isharahu bima yukhrijuhu an sirri yana nuhin hitar da aure da bayyana sa abinda zai sa ya zamanto kishiyar sirri alladhi yashbahu sifa wanda yake kama da zina domin zina ita ce ake boyewa in ba tantiri ba wanda shi dan ya hutsare ai babu wanda zai zina kiri da musuko sai an boye to shine shi aure ana so ya zamanto kishiyar zina wannan shine kenan wannan yana nuna cin karo na wasu armammaki da ake a wannan zamani akwai wata 'yan risala da da na takaita mun taɓa yin shi mun taɓa gabatar da shi maudu'i a a madawa al-ankihatul mu'asara fi mizani maqasid shari'a auren aururukan zamani a ma'auni na maqasid shari'a mun san da a wannan zamanin akwai aure iri-iri bari ba ku misalin su akwai zawajul miswar an gane da kyau ko akwai zawajul khamis akwai kuma zawajul mushaf akwai kuma zawajul bantal dukansu kuma akwai misali bari ba ku misalin guda guda don mu rage dare misali na farko akwai zawajul bantal shi zawajul bantal ya yake ana samun shi a wajajen indiya bangladesh da irin su pakistan kun san su suna akan mazhaba ta abu hanifa mafi yawancinsu san mazhaba ta abu hanifa akwai gara'ib a ciki abu mamaki wanda baka tsammani to a wani malamin da yake bada labarin shi a cikin risalar ce wani dan aikin su ne yake aiki a me yake da suna yake aiki a anguwarsu a wani gida yake gadi to sai wataran ya zo yana raba shakwala hada malamin ya kasu al'ada sun aka musu aihuwa suna raba shakwala yana ba shi yana ba shi ce ya aka yi sai ce ai karuwa na samu a can gida yace a can gida yace to ai ni rabona da kai shekarar ka biyar baka koma gida ba kuma yanzu ka samu karuwa yace eh ai mu a wajen mu ko shekara goma kai baka gida kana samun karuwa yace aha ba ni in sha ya aka yi an gane ko ya ce to yadda ake su a wajensu idan mutum ya aure ya aure mata zai ta barta yana barin wandon shi akan gado shine bantal kin da ake zawazul bantal in ya bar wandon shi akan gado wandon nan kawan shine matsayinsa tana kwana akan gadon nan kamar da shine take kwana tun da tana akwai wandon shi sama duk abin da ta aihuwa nashi ne an gane ko babu wani ina ta samu cikin ba dai ta samu ciki ba to nashi ne an gane da kyau ko sun gina wannan ka'idar ce a ƙarƙashin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwaladu lil firashi wa lil ahir al hajar da na hida ne shi kuma wanda ya jinar za a je hisa ai shin hida tashi ce ko abinda ake ni mata tashi ce yanzu duk ɗan da zai samu nashi ne babu ruwan shi waye cikin shi dai ɗa nashi ne da sunan shi za a sa kuma yana takama ya samu karuwa an buɗe hanya ta mi ta zina kuma dole ne sai sun yi tunda sha'awa ɗabi'a ce ta ɗan adam ka yi aure ka bar mace shekara nawa an gane ko wannan shine kenan shine ma'anar zawajul bantal suna yin shi har yanzu akwai masu yin shi a wannan a wannan kasashen to sai akwai wani aure shi kuma da ake ce ma zawajul mushaf shi ma duk irin wannan kasashen ake samun shi shi kuma zawajil mushaf ya yake mace ce za a daura mata aure da alkur'ani an gane ko da alkur'ani za a daura mata aure ita babu abin da za ta yanzu a duniya sai me sai karatun kur'ani to irin wannan duk wadda ta yi wannan auren ta yi shekaru a wannan auren kuma ta tabbata ba a taba kama ta da wani laifi ba shikenan ta zamanto ta zamanto shaikha ta zamanto shehiya an gane ko za a rika tahiya neman tabarruki a wajen matar qur'ani ba za ta yi aure ba haka za ta zama su kuma sun yi kama da da rahbaniyun ko wa rahbaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihi kaman yahu kaman kiristoci da suka kirkire rahabaniyanci to haka suke yi to bayan shi kun ga wannan nau'i ne shi ma na aure to zawajul miswar ko misyar shi kuma ana samun shi a kasashen saudiya irin su kasashen kuwait da sauran kasashen larabawan da suka tsananta a wajen a ta'addud kun sa akwai ka'idodin da sai ka cika su za ka yi ƙarin aure akwai ƙa'idodin da sai kana da su za ka ƙara aure in ba haka ba in ka yi aure za a iya liƙe ka in matarka ta kai ƙara ta yanzu ka'idodin nan da suka sa ba kowa yake iya cika su ba masu iya cika su kaɗan ne to sai kasance kun mata sun yawaita suna son aure to yanzu sai a zo za mace tana son ta aure ka kai kuma deja kana da mata dole wannan auren kenan cikin me za a yinsa cikin sirri domin in matarka guda ta sani ta kai ka kara sai an sai an kama ka an gane ko to yanzu yanda za a yi auren shine za ka aure ta cikin sirri babu wanda ya sani daga kai sai waɗanda za su zamantowa shaidu daga cikin amintattun da kuke da tabbacin ba za su mi ba ba za su tona asiri ba an gane ko sai a yi wannan auren matarka kana iya har sai ka mutu matarka ba ta sani ba jewa daga cikinsu sai sun mutu sannan matar guda ta zo ta kawo ta kawo ƙara don me yasa bayan ya mutu kenan da yanzu ba za a yi cewa a liƙe shi ba ko ne ba kabarin nasa za a kai za a kai gidan kaso ba to wannan shine kenan haka suke yi to irin shine aka samu wani da ya irin wannan auren abokan da suka yi shaida sai suka sai suna ba shi tsoro duk in suna son kuɗi sai su ba shi tsoro muna son kaza in baka ban ba za mu je mu haɗa matarka da kayan auren sirri an gane ko haka suke rayuwar shi kul ko da yaushe a cikin tahaddud ne suke da sun buƙaci kuɗi sai su sai su abunga to aka yi daidai matar da ya aura ita kuma mai kuɗi ce ta kuma sai tana basu haka suke yi to malamai suka tattauna wannan auren wai ya halatta ko bai halatta ba don manzo Allah ya ce a'linu an nikaha to malamai sun sun halattar da shi idan dai har ya zamanto an samu shaidu guda biyu an gane ko tunda abu ne wanda dokoki ne wanda aka sa wanda ma anzalallahu biha min sultan irin shine akwai wanda aka samu da da irin matan nan tashi ta rasu da aka gaya mishi yake tahiya wajen jana'iza dan mi dan tsoron kada danginsa su gane shi a ce shine mijinta har wajen zaman magoki yake tahiya matar shi ta mutu yake ta yazan makoki don tsoron kada asirinsa ya me ya tono don tsoron kada matarsa ta sani to wannan shine makir suna zawajul misiyar mafi yawanci mace ita ke ɗaukar nauyin wannan auren tunda suna yi don saboda su biya makan su bukata akwai zawajul khamis shi kuma zawajul khamis shi ma kasashen saudiya ake samun shi shi kuma auren ya yake shine a hausa in zaka fassara shi kana iya ka ce auren zoka da kwari an gane ko a wata hausar suna ce mishi auren dangana sanda ko auren dangana sanda yauwa dangane gora ko to hu sanda muke cewa to shi kuma yanda auren yake shine kun san su a saudiya weekend dikin su alhamis ne ko da juma'a to shi auren ba za ka je a gidanta ba sai ran alhamis ma'ana weekend ne za ka yi a gidanta sauran kwanakin duk kana gidan wa kana gidan uwar gida kuma ita wannan matar da cikin gidanta za ta zamna ci da shanta za ta ɗaukan nauyi abin da take bukata kawai kai dai ka zo alhamis kin nan zuwa juma'a ka biya mata bukatarta kuma a matsayin matar ka take shine zawajul khamis malumai su tattamna wannan auren ya halatta a magana mafi inganci sun ce ya halatta domin li'annal muslimuna ala shurutihim sharadi ne ba zan zuwa gidanki ba sai ran alhamis da juma'a kin yarda ina yarda kuma suke cewa li sahibil haqqi an yatanazala an haqqihi kullan aw ba'dan mai haƙi subhanallah mai haƙi na da damar ya sabka daga haƙinsa gaba ɗai ko me yake da suna haƙin ta ne a zo mata an zo ma waccan amma ta sabka sai malamai suka ce to tunda ta yarda kenan to wannan kun gani nau'in amarmakin akwai alamar tambaya a kansu amma idan aka bi wasu makasid na shari'a sai su kasance sun halatta wannan shine kenan auren rakin suna da ya za mu ci gaba manzala dai ne ce a'linun nikaha ku yi shelar aure sai alhadisu as-salasun الحديث الرابع وثلاثون حديثنا ثلاثين دهدو أرحامكم أرحامكم زمنكم زمنكم an gane ko ma'ana dai ku kula da zumunta ku kula da zumunta idan ka annahu ya amuru bi silatil arham kamar manzo Allah na umarni da da sada da sada zumunci yana daga cikin mahimmancin sada zumunci da faɗin manzo Allah da yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima ni ke cewa yana daga cikin sirrin da yasa kakanninmu suka hi mu tsawon rai da kuma arziki shine sada zumunci a da an yi sada zumunci fiye da yanzu mutum sai ya tsammani in yana sada zumunci za a roƙe sa in kuma an roƙe sa duke sa za ta rage ya manta da ma naqasat sadaqatun min malin ma naqasat sadaqatun ma ma naqasat sadaqatun min malin dukan shi ya zo da ibara ma naqasat sadaqatun min malin sai ce walakin tazidhu tazidhu ƙara shi take yi to wannan shine ku sada zumuncinku ku sada zumuncinku sai ce alhadisu alhamisu wasalasun hadisi na talatin da biyar a walikullikum saubani shin kowannenku ne ke da tufa biyu dalilin wannan hadisin wani sahabi ne tambayi manzon Allah anis salati fi thawbil wahid game da yin sallah a cikin tufa guda idan aka ce tufa guda su a lokacinsu lage ne da bance an gane ko lage da bance to shin har ya halatta mutum ya yi zane da ya sa bance shi kadai ya dama shi daga cibiya zuwa gwiwa tunda shi ne malaman fiƙihu suka ce minas surra illa rukubatai ne ko al'aura ta namiji a wajen sallah sai manzo Allah ya ce awali kullikum thawbani shin kowannen ku ke da tufa biyu wannan hadisi me yake nunawa yana nuna ka'idar fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon iyawarku la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa a duk lokacin da ka shiga kunci sai shari'a ta yi maka me ta yalwata maka an gane da ko almashakkatu tajlibu taysir baka da kaya da yawa guda ke gare ka sai aka ce to kai yanda kake tsananin ya jawo maka mi ya ja maka sauki wannan yana daga cikin ka'idodi a make da suna alqawaidu alfiqhiyya alkhamsa alkubra ka'idodin fikihu guda biyar wanda gaba ɗayan fikihu yana gudana ne a kansu daga cikin su almashakkatu tajlibu taysir kenan wannan hadisi yana karantar da mu du'a ibadar da za ka yi kada ka cilasta kanka dole sai ka yi abin da ba ka da ka yi daidai gwargwadon abin da ya sawwaka diyan da mutum yake yana iya yin ibada kowace iri ce kowace iri har haji kana iya kai baka da kuɗi ko ba ku san da wannan ba sun san da wannan ko kana iya ka samu ladar aikin haji da umara baka je haji ba a wanga shekara biyu da suka gabata na rubuta hudu ba a kan a kaifa ta hujju wa ta'tamiru wa an tafi gairi makka ya za ka yi ka yi haji da umara alhali ba a makka kake ba ba ka je makka ba kuma ka yi aikin ka yi haji da umara ma'ana ka samu ladar aikin haji da umara sai na kawo su ayyuka da manzon Allah ya zano daga cikinsu mafi sauki kuma mafi wahala ga mutane mafi sauki kuma mafi wahala shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla al-fajr fi jama'a thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shams thumma raka'a thumma salla raka'ataini an gaye da kyau ko kutiba lahu ajru hajjatin wa umra tammatan tamma at-tawkidul lafzi dan ya kara hidda maka tantama cikakka cikakka duk wanda ya sallar asuba da sharadi a cikin jam'i ya zamna yana ambaton Allah maɗaukakin sarki har sai da rana ta bullo aka samu shuruk sai ya tashi ya yi sallar raka guda biyu ba a ce ba shi ka karanta sotul bakara a ciki ko kul huwallahu ka karanta ta yi ko fatiha kawai karanta ta yi manzo Allah ya ce ya sallami ya tashi za a rubuta mishi ladar hajji da umara cikakka cikakka shi yasa na ce mafi sauki kuma mafi mi mafi wahala wannan shine kenan wallahi wannan wannan muna sakaci sosai da da wannan da wannan damar ashe ka gani illa man rahima rabbi shedan baya barin mu jayyid kenan sai a hadis al hadisu as-sadisu a nam ai hutu ko to amir ya ce ai hutu to ba matsala kenan za mu dan huta insha Allah jayyid kenan sai a bincika in muka kare hadisan da kamar ba a dan gane ba daidai gwargwado sai a dan kare shari'a